أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau sha bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 29 ga watan hudu miladiya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan a wannan masallaci mai tarin albarka مسجد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تفسير مينا قدانا أتشن سورة الأعراف والنزيز ومجلس منشاة تقص إن شاء الله تعالى كما بإذن الله زام تاش آية تشابقي أتشن ونن سورة من البركة kafin nan akwai wasu tambayoyi wanda yake cewa malam menene hukuncin menene hukuncin aiki a wajen gidan giya ni ne ni ne inda nake aiki wani arne ya bude mini wajen sai da kayan lashe-lashe sai kuma ya sa'o giya ya zuba a cikin wajen amma ba ni nake sayarwa ba amma duk nashi ne malam don allah menene mecece mafita in son samu ne kakai aiki a wajen in son samu ne kakai aiki a wajen domin za ka karfa kuɓanna wannan abu da ake saidawa na lashe-lashe wanda ya halasta kuma ya kawo giya yana saida duk zai haɗa jalin a waje ɗaya ya rika yin ƙarfi amma in ba yadda aka iya kuma ka tabbatar da cewa kai ba za a taɓa sa ka sai da giya ba ɓangaren ka daban to sai ka yi aikinka kuma ka samu wani aiki ka bar wannan aiki inda shi ba zai daina sai da giya wannan fatawa an fitar da ita ne ta halascin yin aiki a otal a bangaren da ya zama ba saban Allah ake yi ba ya halasta mutum ya aiki a otal kila aikinsa kawai shi ne ya rubuta receipt ko makamancin haka ko kuma shi yake ba da ɗaki kuma ɗakunan ba ma sha ake aikatawa a ciki kuma ba bangaren wajen sai da giya yake ba ya halasta kila an ware wajen restaurant in ka tafi kasashen waje za ka ga wajen sai da abinci sai a ware sai a ce ga halal food kaga ya halasta kai aiki a halal food din duk da cewa waje ɗaya ne kuma da haram food ko in son samu ne kakka yi aiki a wajen shawarar da ake baka kenan amma ba yadda ka iya kuma ka tabbatar da ba kai za ka sai da giyar ba to kai aiki a ɓangaren ka kuma kana yi kana isti'aza Allah ya tsare ka kuma Allah ya canza maka aikin da yafi wannan wanda yake cewa dan Allah ina da tambaya ni ne nake tsawatar makanwata akan yawan fita mamata tana jin haushi na wai ina takura mata sun hada kai sun hada kai har suka kai karata wajen yayana ya kira ni yana ta mini fada a yanzu dai na kaurace ma ita kanwatawa ko magana ba na mata malam hakan da na yi ban yi laifi ba to fita kala-kala ce idan fitar da take fita fitar da take yi ba fita ba ce wacce take ta ka'ida kamar ba makaranta take zuwa ba koyon sana'a take zuwa ba Allah ta'ala ya ce wa karnafi buyutikum mata su zauna a gida shine asali da asali a musulunci shine mace ta zauna gida amma fitar mace to tasowa take in ya kama ta fita dole to sai ta fita amma fitar da ba dole ba kuma yarinya budurwa to kana da gaskiya da kake tsawata mata akan kar ta fita ita kuma mahaifiyarka ba daidai bane ta goyon bayanta tana fita domin abu ya zo ya rikice mara kyau nan gaba to ita uwa ita za ta fara dana sani sannan matakin da ka ɗauka na ƙaurace mata ba a kai ga haka ba in ka ƙaurace mata tana iya ƙara bijirewa ka ci gaba da binta a hankali ka bi wata hanya ta kyautata mata in ma watakila wasu buƙatu ne take da su a rayuwa ba a mata to kai ka ɗauki nauyin yi mata in kana mata wannan sai ka ga Allah subhanahu wataala ya sa kana da ta cewa a kanta wani zubin abin da ke faruwa tsakanin yayi da kanni kanni za su ga yayin nan ba su ɗauke musu komai na rayuwa kuma suna neman su ka faɗa musu cewa ku yi ko kan ku ita kullum tarbiyya duk wanda ka zama kana da ta cewa a rayuwarsa wajen ci ko sha ko ba shi wani abu to ka fi faɗa masa ya ji wannan mun sha faɗa ma masu oganni na sana'o'in hannu cewa suna da tasiri mai girma da za su yi a kan yaransu wajen tarbiyyarsu domin sun san su ne sanadiyar samun dukiyar kudinsu duk wanda ya san kai ne ta sanadiyarsa yake samu ko yake rayuwa mai kyau don ka faɗa masa zai ci sai baban shi ya faɗa mai bai ji ba amma kai ogansa ka faɗa masa sai ya ji to haka ya yi kai ya zama sun tsaya kawai wajen tsawatarwa a a su ba da wani abu eh balarabe yana cewa mamman da ya da hula ya mudu rijila bahaushe ya ce idan ido idan baki ya ci to ido zai ji kunya don kana dan miƙa wannan kana dan badawa to in ka faɗa sai aji amma idan ka ce kawai sai dai ka faɗi kawai ba za a bijire ana nan wata rana sai ka ji ana cewa ci na da sha na ba a hannun ka yake ba ka gani akwai matsala amma kana dan badawa ba zafi ba kawai kai ta faɗa sai ka ga in ka faɗi sai aji so daga ina baka shawara wannan kaurace makanwanka da kai baka mata magana ka dawo ka ci gaba da mata magana kuma ka rika binta a hankali kana mata nasiha da izinin Allah Allah subhanahu wataala zai shiryar da ita ta daina abin da take aikatawa na fice fice fice ficen da ba su da ma'ana wanda yake cewa dan Allah mala ya kamata musulmi ya dinga roƙon kafiri alfarma kuma yana hada shi da Allah sai shi kuma ya ce ba zai yi ba to shi kana haɗa mutum da abin da ya yadda da shi ne kafin ya bai yadda da Allah kaɗa shi da Allah to me zai masa daga yin kasan ma wannan haɗa shi da Allah da zai zubar da alfarman musulunci shi to bai halasta bai halasta so da ka daina wannan wannan kuma ya ce menene hukuncin rantsuwar kafir idan kafir ya rantse mana za a karɓi rantsuwarsa mana ana karɓar rantsuwarsa duk da cewa akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su yadda da rantsuwar kafarai ba kuma annabi sama bai ce musu komai ba a lokacin da ake yin kasama kasama ku tsinci gawar dan uwanku a wani waje sai kuna tuhuma wasu amma ba ku da shaida to za ku rantse su hamsin domin ku tabbatar da cewa su suka kashe muku dan uwa in kuma ku ba za ku rantse ba to su za a nemi su rantse annabi sallama ya ce masahabbansa waɗanda suka kawo kukan an tsinci gawa ɗan uwansu a wani waje cewa su rantse suka ce a ya ma'aikin Allah za a mai rantse akan abin da bamu gani ba ya ce to yahuda wanda kuke zargi za su rantse su hamsu hamsin suka ce ya ma'aikin Allah rantsuwar kafirai wanzan sama bai ce musu komai ba amma dai asali a shari'a idan kafiri ya rantse ana karɓar rantsuwarsa ana yarda da rantsuwarsa domin ai akwai kafirai da suka yadda da akwai Allah ko da yawan kafirai sun yadda da samuwar Allah subhanahu wataala bauta masa yadda ya kamata a yi ne ba sa yi to in sun rantse za a iya karɓar rantsuwarsu wannan kuma wani koke ya kawo a ƙarshe cewa kaza kaza yan nefa wai su daina kawo kafirai unguwa suna magana da mata a unguwa ku ne ya kamata ku tsara matanku baya kamata a gidanka ka bar matarka in kana da kishi ta zama tana magana da wani dan nefa ko dan wata bot rashin kishi ne da lalace ya kamata ka biya kudin wuta ka makala takarda a kofar gidanka da dan nefa ya zo ya gani ya kalla ya wuce ba dalilin da zai sa dan nefa ya maka magana da matarka so daga ba kafarai ba ne kawai ake tuba ko musulmai haka suke yi ku za ku tsara matanku in ba ka bari wani ya magana da matarka ba to ba yadda za a wani ya maka magana da matar ka biya kudin wuta ka makala kudin ka makala takarda ka kai photocopy wani zai zo ya ce sai bai yadda da wannan ba ka je ka biya kudin wuta ka bil din da aka biya kudin aka yi stamp ka je ka yi photocopy ka zo ka makala a kofar gidanka da sun zo za su duba su gani haka suke ko ba haka suke ba shi kenan su wucewa ka ba za su yi ma magana da matarka amma da ka ga ana yi wani zubin har faɗa za ka ga ana yi tsakanin mace da namiji ɗan nefa da mutane wallahi ba daidai ba ne wannan kana da kishi ya za a ce matarka ta faɗa da wani akwai abubuwa da muke da yawa muna ɗora ma wasu laifi kuma laifin mu so da mu ji tsoron Allah matan nan da Allah subhanahu wataala ya ba mu su manzon Allah su sama ya ce fa innahunna awanin bi aidikum mata da Allah ta'ala ya ba ku kaman bayin ku ne me ake nufi da bayi ana nufin haƙoƙinsu na kanku haƙƙi na farko na mata ka tsare mata mutuncinta me yasa manzo su me ce me mara kishi ba zai shiga aljanna ba kowa ya zo kawai shi kenan sai ya kama mata ka magana ba daidai ba ne ku tsara matanku kai fotokofi ina ƙara nanatawa ka biya kuɗin nefa kai fotokofi ka makala a jikin takan ƙofar gidanka da sun zo sun gani za su wuce ba za su har gidajen da ake yin haka sun sani ba ko zuwa wajen wani zubin ba su yi da wata ma Allah zai kaddara ba ka biya ba su zo suna iya tsallake ka sun san cewa kai mai biya ne to amma ba ka biya ka ba su da matarka kai kuma ka tafiya ka matarka ce za ta zo ta fito waje tana magana da dan nefa yana faɗi tana faɗi ina mutuncin wannan na taɓa gani da ido na an cire ma wani wuta matar shi ta zo tana jan waya ta nefa na jan waya ina mutunci a cikin wannan wallahi da ka san me ake ce ma haƙƙin mata in ka zo kage da matar ka ake wannan sai ka suma sai an yi yafa maka ruwa ka fara amma jibe da yi ake sakin matanmu da muke ba saki niki ina nufin cewa an sake su ba yadda muke barin su kamar awakai suna rayuwa wallahi ba musulunci ba yanzu ka shiga kasuwa da yamman nan ka gani kana da mutunci hankalinka sai ya tashi kuma su ma matan kawai sun ji a ji suke shi kenan abin naira goma sai mace ta tashi daga nan ta jikun tafi kasuwa tudun wada kuma in suka tashi tafiya sai su kungiya su biyar su tafi abin naira hamsin za a siyo su biyar kowace ta rike naira goma goma kenan daidai ne wannan rayuwar da ake ya za ya Allah ya kyale mu ko in wannan ya mun cancanci Allah ya mana azaba a kansa amma haka muke sakin matanmu kawai ga su nan su je su Allah kai mu gab da sallah ka shiga kasuwar sabon gari ko ka shiga kasuwar tudun wada rana ana tsoron kwana uku sallah ko tsoron kwana biyu sallah ko gobe sallah ka ga abin da za ka yi ba za ka ce sai dai kai ka matsa ma mace ba za ba za ta matsa ma in shago ka je siyayya ta zo sai ta rika sama baki baka santa ba baka taba ganin ta ba sai ta rika sa maka baki kuma mijinta ya barta menene ba za ka iya siyowa ba sai mataka ta je kasuwa saboda sakarci kawai sai mutum mai fel fel fel fel ga shi ki tafi tun daga farko ta hawa express je su ta gudu da ita a titi fi shi ke sannan ta shiga kasuwa sai ta shiga shago ashirin don Allah ina mutunci a cikin wannan abu don Allah mu suturta matanmu mu suturta matanmu mu san mutuncinsu mu san darajarsu mu kiyaye musu mutuncinsu kuma kai ne za ka yi abin da ka ɗora mataka a kai shi za ta yi a kan shi za ta rayu a kan amma ba yin wannan rayuwar da muke yi ba ta mara kyau so da ka ba in ne ba za ka ce ya za ka yi ana rayuwa a najeriya ka ce ba za a tugo kafiri ya aiki ba wani yancin kake da shi shugaban wani wajen ma kafiri ne to za ka ce ka turo kafiri ya muku aiki a ungoku wannan nema da kake ba kai adalci ba kai ma ka san irin rayuwar da muke a najeriya nan ba maka bane za ka yi aiki komin ustazancin ka za a iya turo maka arne ya zama shine pm ka ya kai iya ko mataimakin ka ko direban ka haka ake zaman ƙasa to cewa a turo kafirai a daina turo kafirai suna magana da matanku ku ne za ku hana matan ku yin magana da su in ka hana matar ka yin magana da wani ba za ta yi magana da shi kuma ga hanyoyin da za ka bi mun baka shawara haka ake yi ka je ka biya kudin wutarka in ka biya kudin wutarka ka yi fotokofin takardarka ka makala a kofar gidanka shi ke wannan ya nuna kai mai tsari ba ka da harbido a rayuwarka Allah ya shirye mu Allah ya ganar da za mu tashi aya ta sha bakwai insha Allah ta'ala ci gaba da bayanin iblis da yake yi a gaban Allah ta'ala bayan ya ce ya rantse a gaban Allah ta'ala cewa fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim ya rantse a gaban Allah ta'ala ce tunda Allah ya batar da shi to wallahi tallahi ya rantse da Allah sai ya tsaya akan hanyar Allah madaidaiciya ya hana mutane su bi ta to zai ci gaba da bayani yace summa la'ati yaddahu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
Allah ta'ala ya faɗa mana yana hikaito abinda Iblis ya faɗi yake cewa sun mala'atiyan nan wallahi sai na riƙa zuwa musu min baini aidihim ta ɓangarensu na dama ta ɓangarensu ta gaba wa min khalfihim kuma sai na zo musu ta baya wa an aimanihim kuma sai na zo musu ta damammakinsu ɓangaren damansu wa an shama'ilihim kuma wallahi sai na zo ta ɓangaren hagunsu wala ta jidu aksarahum shakirin kuma ya Allah ba za ka samu mafi yawancinsu masu gode ba wannan jawabin iblis na biyu ke bayan iblis alaihi la'anatullah ya ce ma Allah ta'ala sai ya zauna akan hanyar Allah madaidaiciya ya hana bayan Allah su bi hanyar Allah to sai ya ci gaba daga yadda zai ya ce ga tsarin yadda zan bi sun mala'ati yannahun min bayni aidihim wallahi sai na rika zuwa musu ta gabansu ta gaba sannan kuma wa an khalfihim wa min khalfihim sannan zan zo ta baya sannan wa an aimanihim zan rika zuwa musu ta bangaren damansu wa an shama'ilihim kuma zan zo ta bangaren hagu wala tajidu aktsarahum shakirin sannan mafi yawancinsu ba za su gode ma ba ba za ka same su masu gode ma ba wannan wurare guda hudu da iblis ya faɗi al'imam ibn jarir na tabari a cikin tafsirinsa da al'imam ibn abi hatim a cikin tafsirinsa dukkaninsu sun yi riwaya daga ibn abbas ibn abbas ya ce min bayni aidihim ushakkihuhum fi akhirati ibn abbas ya ce fassara da iblis ya ce sai ya zo ta gaba shi ne zai rika sa ma mutane shakka a game da lahira wai lahiran nan akwai ta ba iblis zai zo ta ɓangaren gaba gaba sai ibn abbas ya fassara gaba cewa lahira kenan zai rika sa ma mutane kokonto a game da samuwar lahira wai akwai lahiran nan wani zubin ba wai zai sa ma mutum kokonto bane a zuciyarsa a aikace mutum za ka gani yana nuna bai da akwai lahira kaga na farko ce sannan wa min khalfihim da yace zai zo ta baya ibnu abbas ibnu abbas ya fassara ya ce uragibuhum fi dunyahum zan sa musu kwadayin duniya su koma duk abin da za su yi su samu duniya to zan sa musu shi su yi duk abin da kake tsammanin ɗan adam ba zai aikata ba saboda samun duniya to yana aikata shi iblis ya ce sai ya sa masa kwaɗayin duniya shi ne mai ta gaba ke ta baya kai wa min halfi sannan wa an aimanihim ya ce ushabbihu alaihim amra dinihim zar sa musu shubuha rikici a cin addininsu shi ne ta ɓangaren dama wa an shama'ilihim sannan ibn abbas ya fassara cewa da ya ce ta ɓangaren hagu ushahi lahumul ma'asi zan sa musu sha'awar sabo kaga ya faɗi ɓangarora guda nawa ɓangarora guda hudu ya faɗi gaba ya faɗi baya ya faɗi dama ya faɗi hagu dama ya ce gaba ya ce lahira zai sa a rika wasa da lahira duk abin da zai sa mutum ya samu lahirarsa to mutum zai koma yana wasa da shi ba zai yi amfani da la- ba zai yi amfani da damarsa ba duk abin da za a aikata a samu aljanna zai hana a yi ta baya kuma ya ce da ya ce zai zo musu ta baya ibn abbas ya fassara cewa yana nufin zai sa musu kwaɗayin duniya kaga ai lahira gaba take ko ita kuma duniya ba baya take to haka ibn abbas ya fassara sai ce dama kuma zai sa su duk abin da ya zama addininsu to za su rika wasa da shi suna sakaci da shi ya sa su su zama suna bida a addini abinda ba a sa su ba su riƙa yi abinda aka sa su kuma su ƙi hagu sabo dama balarabe a ɗabi'arsa a yaransa idan balarabe ya amfani da alyame to duk abin da ya kasance mai daraja balarabe yana amfani da damai duk abin da kuma ya kasance bai da daraja to balarabe shi kuma yana amfani da hagu to shi ne ibn abbas ya ce dama abin da ya shafi addini zai sa shubuha ya rudar da mutane a game da addini su zama duk abin da ya shafi addini to ba su da karsashi a wajen yinsa za su ji ba sa jin karfin yin abin da ya shafi addini sannan abin da ya shafi saban Allah shi kuma sai ya zama ya sa musu sha'awarsa duk abin da ya zama sabo ne to iblis zai rika sa ma mutane sha'awarsa yana ziga su wajen aikata shi haka aka samu wannan fassarar daga ibn abbas an samu wata fassarar daga ibn abbas ya- ya ya juya musamman abin da ya shafi a, abin nan a, gaba da baya gaba ya ce duniya baya kuma ya ce lahira dama kuma ya ce saƙo hagu kuma ya ce addini kyawawan ayyuka an samu wannan fassara ita ma daga ibn abbas sannan an samo daga qatada ibn di'amat as-sadusi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai masana tafsiri shi kuma ya ce ai abinda ake nufi min bayni aidihim fa ukhbiruhum annahu la ba'sa wala jannata wala nara iblis yana nufin cewa zai zo ta gaban mutane sai ya rika ba su labarin cewa duk abin da kuka ga dama ku aikata Allah nan da ya ce muku akwai lahira ba ta Allah nan da ya ce muku aljanna ba ta Allah nan da ya ce muku wuta ba wata wuta ku aikata duk abin da kuka ga dama shine zuwa ta gaba in ji qatada ibnu di'amata sadusi wa min khalfihim sannan qatada yace da yace zai zo ta baya min amri duniya zai zo kuma ya sa musu san duniya kaga wannan fassara ta bi ta kama da ta ibnu abbas ko cewa ta baya duniya kenan zai zo duk abin da ya shafi duniya to zai sa musu santa a zama ba abin da ake bauta mawa sai duniya yau da mai dukiya da talaka da kowa idan shi ya rufe ba abin da yake kallo sai duniya wanda ya samu duniyar tunaninsa ya za a ya tsare ta kuma ya ta ƙara ta ya tai ya tai ya tai abin da ya shafi ma addini hidima ba zai iya ba amma abin da ya shafi rayuwa holewa ta duniya ce zo ne yake ban labari ma'aikaci ne na aikin ƙasa birkila ya ce kwana-kwanan nan suka je wani waje a babban birnin tarayya inda can manya suke shi wani mutumi aka zo aka nuna mishi cikin manya-manyan ƙasar nan aka nuna mishi wani kango an fara gina shi ga baki ɗaya faɗinsa bai fi 50 by 100 ba aka siye shi aka masa aka ce masa kudinsa naira biliyan ɗaya naira miliyan su dubu ɗaya ya ce kawai a tura account nan take tura musu kudinsu fegi guda ana gamawa aka gama ciniki ranar ya ce kawai a rusa wajen filin kawai yake son gani a ce nashi ta ya za ka kace wannan don Allah wannan ba almubazzaranci ba ne ba tsokanar ubangiji ba ne biliyan ɗaya naira miliyan ɗaya so dubu in ya tafi ƙauyensu ya sa naira biliyan ɗayan nan a al'umma kana tsammanin me ba za a yi da ita ba rayuwar mutane zai zai tsamo da biliyan ɗaya biliyan ɗaya naira miliyan so dubu mutane nawa kake tsammanin zai tsamo rayuwarsu kuma wasu har su koma ga Allah addu'a za su rika masa sannan idan ya koma ga Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da cin gajiyar wannan abu da ya yi domin ya yi sadaka jariya a unguwannin mutane unguwanni in unguwanninmu waɗannan unguwannin da ake rayuwa a cikinsu mutane nawa lokacin da ake wahalar ruwa in ana wahalar ruwa za ka ga mata suna fitowa karfe biyun dare idan akwai wani bohol kwara ɗaya a unguwar shi suke kobir tsatse suke bin layi karfe biyun dare mata suke fitowa su zo su kafa layi a wajen to biliyan ɗaya za ta yi rijiya ta burtsatse guda nawa kake tsammani biliyan ɗaya ko kaji dokta ce aƙalla ashirin kuma lafiyayyu har da kuma kudin kwangila ina za mu tafi amma wai fili kwango aka je aka siya kuna tabbatar da wanda yake ba da labarin na ba zai yi karya ba a gaban shi aka yi kaga wannan shine duniya kuma talaka ma an ka same shi ma yana da wannan tunanin yanzu wanda ba yi da naira ɗari shi ma tunaninsa ya sami irin waɗancan ya fanta ba ya fanta ba kaga wannan shi ne shaidan shi ne ya ce fazayyana halahun wada aha ilaihim sai shaidan ya ƙawata musu duniya kuma ya gayyace su su bita kaga fassara wa min halfihim kenan ta baya kenan sa ma mutane san duniya wa an aimanihim a tada ya ce ta ɓangaren dama da ya ce zai zo min ƙibali hasanatihim batta'aha an batta'ahum anha ɓangaren dama kuma abin da ya shafi kyawawan ayyuka sai ya sa su sirka yin jinkiri ba sa sanyi ba sa sanyi musamman wannan zamanin abin da ya shafi dukiya abin da za a ce kuɗi za a cire a yi wata hidimar ta naira dubu ɗari biyar za ta shafi al'ummar musulmai a unguwa sai ka sha mamaki kaga an kasa yi dubu ɗari biyar sai an ji kunya ko shaidan zai zo duk abin da ya shafi aikin alkhairi babba'ahum anha sai ya sa mutane su rika jin ba sa da karsashi sai ya rika sa su kassi sai sai an yi shawara za mu duba ko kuma da an je an duba na ba za a yi to kaji ta bangaren dama ke wa an shama'ilihim qatada yace ta bangaren hagu kuma zayyana lahum as-sayyi'ati wal ma'asi zai ka kawata musu munanan ayyuka da sabo wa da'ahum ilaiha wa amarahum biha ya gayyace su kuma ya umurce su shine fassara waɗannan to shine sai qatada yace ataka yabna adam min kulli wajhi shedan fa ta kowane bangare ya zo maka yanzu ta ina ne shaidan ya ce ba zai zo ba bai faɗi zai zo ba bai ce zai zo ta sama ba bai ce zai zo ta ƙasa bai ce zai zo ta sama ba bai ce zai zo ta ƙasa ba to ka gani gaira annahu lam ya'tika min fawqik sai qatada ya ce amma shaidan bai ce zai zo ta sama ba me yasa lam yastati an yahula bainaka wa bain rahmatillah domin ba zai iya sha makance tsakaninka da rahama Allah ba domin rahama Allah daga sama take zuwa sai ya ce sai bai faɗi cewa zai zo min fauqihim ba iblis bai ce zai zo ta sama ba sannan bai ce zai zo ta ƙasa ba to katada sai ya ba mu amsa sai ya ce dalilin da bai ce zai zo ta sama ba saboda rahama Allah ta'ala daga sama take zuwa shi yasa in za ka yi addu'a haka kake yi yayi ko daga hannu kake yi in za a yi wata addu'a sai kaga an kalli sama saboda duk rahama Allah daga sama take zuwa to me yasa bai ce kuma zai zo ta ƙasa ba bai ce zai zo ta ƙasa ba saboda dama a ƙasa kake aiki eh bai ce zai zo ta ƙasa ba dama a ƙasa kake aiki baya buƙatar sai ka zo sai ya zo maka ta ƙasa a ƙasa kake kai dan adam amma ya ce zai zo ta gabanka ya ce zai zo ta baya ya ce zai zo ta dama ya ce zai zo ta hagu da bai ce zai zo ta sama ba fassarar sa rahama Allah daga sama take ba yi da ikon da zai sha makance ka tsakaninka da rahama Allah saboda ka nemi rahama Allah daga sama ƙasa kuma dama a ƙasa kake baya buƙatar sai ya ce zai zo maka ta ƙasa kuna nan tare da shi a ƙasa ƙasa ƙasƙanci kaga shine wannan amma al'imam ibn jaririn tabari da ya zo ya kawo waɗannan maganganun da riwayoyi da yawa bayan ma na waɗannan manya-manyan malaman ya kawo wasu fassarorin to sai yake cewa ma'ana hufin mala'ati yadda min jami'i wujuhin haƙi wal batil kawai abin da iblis yake nufi zai zo maka ta kowace hanya ta kowane ɓangare ɓangaren gaskiya da ɓangaren ƙarya idan ma ka kasance akan gaskiya kake to baka kubuta ba da gaskiyarka iblis zai iya zuwa kuma ya maka amfani da gaskiya ya halakar da ka i fa asuddahum anil haqqi sai in hana musu yin gaskiya wa uhassin lahum al batil sannan kuma mummunan aiki sai in sa musu shi ya zama mai kyau iblis kyakkyawan aiki sai ya hana kai mummunan aiki kuma sai ya nuna maka ai gashi mai kyau ne kai shi yasa sai kaga da wuya mutum ya kubuta kana iya samun mutum Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi musamman mutanen da ake ce musu irin kwamarai din nan in ka aje sa a ofis ba za su cin maka ko sisi ba amma kuma da ya tashi zai tafi kulab ya sha giya kaga ya tsira ta can amma kuma an kama shi ta can nera ba zai ci ba ba zai ci ma nera haƙƙin da ba nashi ba ko ba zai da ci ba amma kuma da an tashi yana da kulab ɗinsa ɗan kulab ne akwai ‘yan kwalbagiyar shi tana nan da ɗan kofin shi da zai je a zuba mashi ya sha ya dawo gidansa safiya na yi ba wanda zai riga shi tafiya ofis shi ne farkon zuwa sannan da amana zai riƙe maka ita amma kuma mashayin giya ne ko kuma ka same shi wannan an fi samu a malaman jami'a ya tsara aji ya tsara la komai nashi dikin dikin amma fa bai sallah ba zai taba sallah ba amma duk tsara aiki ɗalibai sai dai su jira shi a bakin aji sannan har a gama semester tun daga farko ƙarshe ba ranar da ba zai zo aji ba in ba zai zo ba sai ya sanar da ku cewa yau ba zai zo ba ku yi haƙuri amma bai sallah kila ma an ka tattauna da shi ya ce maka shi bai yadda akwai Allah ba ko ya ce ma bai yadda da addini ba shi moralist ne ya yadda da kyawawan ɗabi'u amma ba addini ka ji shaidan kuma baban shi fa musulmi mamar shi musulma duk danginsu musulmai ne amma shi tsabagen abin nan kayan shi shi kenan ya sa safari mai ɗangalallen hannu shi kenan safiya na yi ya tuko mota shi yana da mota wasu kuma a ƙasa suke tafiya suna da gidajensa a cikin jami'a a ƙasa zai zo da kayan da fayilolinsa wallahi ba za ku riga shi zuwa aji amma baya sallah haji iblis so da in ka ji in ka bi can ka tsira sai ya kama ka ta can wani kuma ka same shi mai addini ga komai ga komai amma ba za ka ba shi amana ba ga sallah a gaba-gaba amma wallahi in ka bari naira ashirin ɗinka ta shiga hannunsa to ba za ta fito ba iblis in ka tsira can zai ba kama ka ta can sai dai kai ta addu'a Allah ya tsare mu to kaga shine wannan zai zo ta kowace fuska وذلك أن ذلك عقيب لأقعدن لهم صراطك المستقيم ابن جرير يتي نازا قوانا فسرع سبو دا أي إبليس يرنسوا قبان الله يتي سيازونا أكن حنيا الله مديديتيا فرع أمانة حنيا الله مديديتيا ينسلى hanya Allah ce madaidaiciya ka tsara aikinka ka kula da lokaci hanya Allah ce madaidaiciya da Allah ya umarni da su kuma a matsayinka na musulmi ana bukata a same ka ka cika waɗannan abubuwa daidai gwagwadon iyawarka to in ka ɗau ɗaya ba ka ɗau ɗaya ba to iblis ya kama ka ta wacan hanya in ka ɗau wancan ka bar wancan to iblis ya kama ka abin da ake bukata shine kowanne daidai gwaggwado a same ka tsakaninka da Allah lafiya lau tsakaninka da mu'amala da mutane lafiya lau fa akhbara annahu yaq'udu li bani adama ala at-tariq alladhi amarahum Allah an yaslukuhu ai ya bada labarin cewa zai je ya zauna ya toshe ma mutane 'ya'yan Adamu zai toshe musu hanyar da Allah ta'ala ya ce su bi ko wa huwa ma wasafna min dinillahi alhaq abinda kuma ake nufi da hanya Allah to ita ce addinin sa na gaskiya ka rike komai wani kana iya samun sa in ya fito waje mutumin kirki ne amma idan ka shiga gidansa ka ji iyalansa kukan da suke yi da shi kare ba zai ci ba amma kuma in ya fito waje kowa haja-haja kawai da ka gan shi kaga bawan Allah mutumin kirki amma iyalansa ba sa jin daɗinsa matansa cin amana su yake to kaga iblis ke fa ya'tihim fi zalika min kulli wujuhihi ta kowace hanyar Allah Iblis ya samu sai ya halakar da mutum min alwajhi alladhi amarahum Allah bihi fa yasuddahum anha idan hanyar da Allah ya ce abu ce to sai ya je sai ya toshe hanyar ka'abi kaga wa zalika min bayni aydihim wa an aymanihim kenan ta gaba da dama ke abinda Allah ya ce ayi sai ya toshe ta dama ta gaba wa min alwajhi alladhi nahahum anhu hanya kuma da Allah ya hana su su kasibi fa yuzayyinahu lahu sai ya rika kawata musu wannan hanyar wa yad'uhum ilayhi kuma ya gayyace su zuwa ga wannan wa dalika min khalfihim wa an shama'ilihim ibn jarir yace ta bayan su kenan da hagun su kaga fassara da ibn ibn jarir yayi shi yana nufin abinda Allah ya ce ayi to yana gaba kuma yana dama abinda Allah ya hana shi kuma yana hagu yana baya to iblis sai ya zo abinda Allah ya ce a yi sai ya kama ka ta dama ya kama ka ta gaba sai ya ɗaure ka ya hana ka kai abinda Allah kuma ya ce ka a yi yana hagu yana baya sai ya ce maka kai shi ne mai kyau ka je da iblis yake al-imam ibn kathirin yake cewa jami'u turuqil khairi wa shar iblis nan yana nufin duk wata hanya ta alheri ko ta sharri zai bi ta فالخير يسدهم عنه حني على الخير يتوشي مسو والشر يحببه لهم شر كما يساس زما سنا سنس جين شي يسا الامام ابو داوود ده الامام النسائي ده الامام ابن ماجه dukkanin su sun ruwaito hadisi daga ibnu abbas da sanadi sahihi ibnu abbas yake cewa lam yakun ibnu umar afwan لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي ويسلم annabi sallama bai gushe ba yana yin wata addu'a mai tsada da safe yana yin ta sannan yana yin ta da maraici tsawon rayuwar manzo Allah sama kullun sai yayi ta so bi a rana a ciki wannan addu'ar ta kunshi Allah ya tsare ka daga waɗannan ƙofofin na iblis waɗannan hanyoyin dama da hagu da gaba da baya kai hadda saman ma da ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare shi kada ya zama iblis ya ribace shi ta waɗannan bangarorin guda shida kullum manzo Allah sama a cikin zikirinsa na safi da zikirinsa na maraice to yana yin wannan addu'a wace addu'a ce اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من كيتي ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kullun sai wannan addu'ar da safi a cikin jerin addu'o'in da annabi sallallahu yake da safi to akwai wannan sannan kuma da maraice bayan la'asar har zuwa dare in baka samu dama ba to manzo Allah sama yana yin wannan addu'a annabi sama yana cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka al'afwa ni ina roƙonka yafe min wannan yafiyar ta Allah subhanahu wata'ala ita ce Allah subhanahu wata'ala yake amfani da ita baya halakar da mu in Allah ya yafe to ba zai yi azaba ba sai ya yafe shike to kana roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe ma wal afiyata sannan kuma kana roƙon Allah ta'ala ya kubutar da kai abinda ake ce ma al'afiya an yusallimaka an yuslimaka Allah wa yukhlisaka wa yuqidaka min kulli ma takrah abinda ake ce ma afiya ai shi yasa bahaushe da ya tashi kawai sai ya ce lafiya afiya lafiya Allah ya kubutar da kai da duk abu daga duk abin da kake yi shine ake ce masa afiya ana fadi a asari ana cewa Allah ta'ala bai ba dan adam wani arziki fiye da afiya ba ya kubutar da kai daga duk abin da baka so duk abin da baka so Allah ya kubutar da kai daga shi to shine al'afiya to da safe bayan sallar asubahi har zuwa azhar in baka samu damar yi ba ka manta to kai wannan addu'a tun daga bayan sallar asubahi har zuwa azhar kai wasu malaman suna ganin har zuwa la'asar to kai wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini a cikin addini na ya Allah abin da nayi na kuskure a cikin addini na ka yafe mu ya Allah ka kubutar da ni a cikin addini na ka in yi shirka ka in yi riya ka in yi bid'a kaga bangaren addu'an na farko ce sannan ya Allah ta'ala ka kubutar da ni wa ahali da iyalaina iyalaina ya Allah ka kubutar da ni da su gabaki daya wa mali sannan ya Allah ka kubutar da dukiyata wannan addu'a ki da nafas ce da yawan mu ba ma yin waɗannan addu'a muna da sakaci a koya ma yara yanzu wannan littafin islam muslim littafi mai albarka na a sheik wahab sa'id bin wahab alkahatani rahmatullahi alai littafi mai albarka an fassara shi da yarinka na duniya sun fi hamsin ababen da suke ciki waɗanda suke ba su inganta ba ba su da yawa 'yan kaɗan ne to ka lizumce shi ga zikirin safe nan ga zikirin maraici kakkai saka ci da su dirin da za ka shiga kakka zama ba kai waɗannan addu'o'in ba to kaga gashi nan ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da kai Allah ta'ala ya yafe maka kuma ya kubutar da iyalanka kuma ya kubutar da dukiyarka kaga addu'a mai tsada sannan ka ci gaba da cewa Allahumma sun aurati ya Allah ka rufa mini asiri kada ka bayyana al'aurata nan al'aura na farko dai ya Allah madaukakin sarki in akwai wani laifi da nake maka ya Allah ka tona min asiri a game da bayi ka bani ikon tuba in bayar sannan an je lahira ya Allah ka tona min asiri yau matubul sara'ir kaga Allahumma sun aurati ke sannan daga cin Allahumma sur aurati kana addu'a ya Allah madaukakin sarki ka sa kada in je da kokon barana wajen wani bawanka ina cewa dan Allah ya min kaza domin al'aura ne me yasa balarabe yake ganin cewa ka je ka roki wani wani abu ruwan fuskar kace kake ruwan fuskar kame kake tafiyar da shi masu hikima suna ba da wani labari na wani malami mai hikima yana zaune yana karantar da mutane sai wani mutum ya zo wajensa da wata ya kwalba ya karama irin kwalbar turaren nan mai haske ya karama sai ya ce masa ala gafata malam wannan ruwan nawa ne nake son ka siye shi sai ce nawa za ka siyar mun sai ce za ka siye shi za ka siye shi nawa za ka siya kai sai ce zan siye shi a dirhami hamsin irin kudin da ake da shi na da dirhami hamsin sai ya ce ala gafata mala ya yi arha da yawa ka ƙara sai ya ce to na siya a dirhami ɗari shi kenan akwai ɗan malamin a wajen sai ya ce kaiwa ne shiga ka ce ma mahaifiyarka ta kirgo duk dirhami ɗari ta kawo bashi aka ji aka kirgo dirhami ɗari aka kawo aka ba wannan mutum ya ansa ya ce to Allah ya haɗa mu da alkhairi ya gaba bai ce ma ya gode ba ha bayan an tafi sai wannan dan malamin yana da abin da tura suke cin shi curiosity me wai wannan abin ya fara da shi bai gane wannan abu ba sai ya shiga daki bayan baban ya je ya aje kwalbar a wani waje sai ya ɗauko ta sai ya buɗe kwalbar ya shinshina bai ji komai ba sai ya ce bari ma ya ɗanɗana ya zuba ruwan a hannunsa sai ya haka ya lasa ya ci ruwa ne kamar na famfo sai ya fito sai ya ce baba ka yi haƙuri duk garin nan ba mai hikimarka duk wata matsala an in ta taso wa mutane kai ake zuwa kawarware ta amma yau baba ya kashe gabu da hankalinka a zo a cuce ka ya za a yi ka ɗauki dirhami ɗai-ɗai-ɗai haɗari ka ba da a baka wannan kwalbar banza da ruwan banza a ciki ba ba ruwa ne ba a ciki ba sai baban ya ce yaro yaro ne ya ce ba a cuce ni ba ya ce kai ne dai bari in ma bayani ya ce wannan mutumin da ya zo bara ya zo yi ruwan fuskar shi ne ya siyar min to amma tun da yana da hikima ya ƙi ya zo ya ce don Allah in taimaka mashi da dirhami ɗaya shi ne sai ya ɗauki wannan kwalba ya yi wannan dabara so daga ruwan fuskar shi ne ya siyar min bara ya zo yi ya ce kyai baba Allah ƙara maka basira ya ce ka gano shi ya ce ina jin bayan nima ai duk ɗalibanka ba su gane wannan hikima ba ya ce ko su gano ko ba su gano ba don Allah na taimake shi to kaga shi ne Allahumma su aurati Allah ka rufa min asiri kar ka sa a ga al'aurata to kana wannan addu'a sannan kana cewa wa amin rawati ya Allah tsorona ka amintar da ni daga shi domin tsoro azaba ne kowannen mai ziyara da tsoro azaba ne ko akwai wanda bai da tsoro azaba ba azaba ba ne duk wanda yake rayuwa a najeriya yanzu ya tabbatar da tsoro azaba ne allah yana ma mutane azaba da shi a duniya kuma yana ma mutane azaba da shi a lahira shi yasa allah ya cire ma 'yan aljanna tsoro la khawfun alaikum wala antum tahzanu ba su da tsoro duk al'ummar da allah ya jarabe ta da tsoro tana cin azaba so daga a najeriya cin azaba muke sai dai allah ya fitar da mu in ka bi hanya a tsoro kake in ka kwanta a gidanka tsoro kake yanzu fa jami'an tsaro har shawarar kayan da za ka kasawa ake yi ake baka kar ka zama kana sa kaya da yawa kar ka rika cin kwalliya da yawa kar ka rika hudda kuɗi a gaban mutane da yawa an zama komai muna cin rawa muna cin khawfu to ka rika wannan addu'a Allahumma su awrati to sai wajen mahallin shahid Allahumma hafazni min bayni yadayya ya Allah ka tsare ni ta gabana kashe dan da magabta su zo min ta gabana ka gani ko thumma la'ati yannahum min bayni aydihim Allahumma hafazni min bayni yadayya in kana addu'a ne ku da yawa sai ka ce Allahumma hafazna min bayni aydina kaga thumma la'ati yannahum min bayni aydihim ta gaba ke kana roƙon Allah ya tsare ka kashe dan da magabta gabaki ɗaya su iya cin nasara a gaban ta gabanka wa min khalfi sannan ka ce ya Allah ka tsare ni ta bayana wa an yamini sannan ya Allah ka tsare ni ta dama wa an shimali ya Allah ka tsare ni ta hagu wa min fauki ya Allah ka tsare ni har da ta sama ba kaga iblis bai ce zai zo ta sama ba ko to amma annabi sama ya koya mana addu'ar da zamu yi da safa da maraice har ta sama ma ka roki Allah ya tsare ka sannan ta ƙasa iblis bai ce zai zo ta ƙasa ba sannan wa a'udhu bi azmatika an ubuta da min tahti ya Allah ta'ala ina roƙon ka tsare ni da girman ka ka a zo a girbe ni ta ƙasa na kaga har ta ƙasa ke yanzu aljihatu sit bangarori da ake da su shida ka roƙi Allah ya tsare ka gaba ke dama su ne waɗannan ai kaga al-yamin ash-shimal al-amam al-khawf alkhalf sannan sai alfoku sai attahatu su ne ake ce musu aljihatu sit ko kana da na bakwai in Allah ya kare ka ta waɗannan ɓangarorin guda shida to shi ke ta sama ta ƙasa ta dama ta hauni ta gaba ta baya shi ke to wannan addu'a hadisi ne sahihi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da sunan nasa'i da sunan ibn maja dukkan riwaya ibn abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annabi sama ya ba da wannan sirrin ya ba da wannan lakanin haji lakanin gaske ke so da karkai sakaci da shi duk safiya da maraice kai wannan addu'a to kun ji shine wannan al imamu tibi da ya fassara wannan hadisin sai yake cewa ammal jihati kaga a addu'a annabi sallama annabi sama ya game maka duka bangarorin nan guda shida li anna al-afati minha domin duk bala'o'i daga nan bangaren ake zuwa da su wa balagha fi jihati safli amma manzo Allah sama da yazo bangaren kasa sai ya ce me wa a'udhu bi azmatika an uhtala min tahti ya kai matuka saboda me li rada'atil afa saboda in aka zo maka ta kasa an fi cutar da kai in ta ƙasa ne an fi cutar da kai yanzu yanzu azabar Allah da ta rika zuwa makafarai waɗanda suka gabace mu ainihin ta hati arjulihim ne ta ƙarƙashin kafafuwarsu ne alhasfu a kifar da su mutane annabi lutu alaihi salam ta ƙasa aka kifar da su ta ƙasa faj'alna aliyaha safilaha kaga ta ƙasa akai akai akai musu juyin waina Allah ya tsare mu الإمام الألوسي أتكن تفسير صروح البيان روح المعاني ينا فدي ينا cewa قال بعضه كما الإسلام an samu wasu daga cikin masu hikima na musulunci suna cewa inna fil badani quwa arba'a jikin dan adam yana da wasu nau'ukan karfi guda hudu da Allah ya bashi na farko alquwatul khaliya akwai karfi da ake ce masa alquwatul khaliya allati tajtami'u fiha mithlul mahsusat ababen da kake sensis da su sensin ɗin abubuwa da su to a nan ƙarfin yake hancinka kunnanka hannuwanka sannan idanuwanka sannan harshenka to su ne ake ce musu alƙuwatul khaliya sai waɗannan masu hikima suka ce wa mawdi'u halbatun almuqaddamu min ad-dimari su kuma waɗannan Allah ya aje su a gaban ƙwaƙwalwarka ne kanka nan a nan aka aje wannan wannan abu inda inda kake taba abu ka gane abu nan kake shaka abu ka ji wari ko kanshi a nan gaban ka aka aje gaban kwakwalwarka kwakwalwarka ta gaba to shine sai suka ce wa ilai hal isharatu bi qawli min baini aidi suka ce su a fahimtar su to nan ne Allah yake nuni zuwa ga kashe dan ya zo maka ta kwakwalwarka ta gaba ababen da suka shafi kafafen da kake isar da sako da su kun ji na farko ko na biyu wal quwwatul wahamiyya allati tahkum fi ghayri al mahsusat bil ahkam al munasiba lil mahsusat to sai kuma karfi na biyu shi kuma karfin nan shine karfin da kake amfani da shi a jikinka wajen gane ababen da suka kasance ba waɗancan ababen da ake tabawa ko ake shaƙa ko ake ji da kunne ko ake ɗanɗanawa da harshe ba su kuma ina suke wa mahallu ha albatnu almu'akhkharu min ad-dimag su kuma Allah ya aje su a bayan kwakwalwarka kwakwalwarka ta baya shine sai ce wa ilai al-isharatu bi qawlihi wa min khalfihim shine suka ce shi Allah yake nufi da iblis yace zai zo musu ta baya kuna ji sai yace wal quwwatu shahwaniyya sai kuma karfin sha'awa da Allah ta'ala ya ba dan adam wa mahallu hal kabidu su kuma inda Allah ya in su wannan karfin shi kuma inda Allah ya aje shi ya aje shi ne a cikin hantaka wa huwa an yaminil insan hanta kuma tana bangaren dama ne haka ne ko masu physiology da anatomy anan ne ko to haka suka faɗa wa ilaiha al-isharatu bi qawlihi shi kuma nan ne Allah yake ishara wa an aymanihim abin da ya shafi sha'awa sannan wal quwwatul ghadabiyya sai kuma karfi wanda da shi kake amfani ka kare kanka shine alquwatul ghadabiyya wa mahallu halqal shi kuma a zuci yake alladhi huwa fi shaqqil aysar zuciya ita kuma tana bangaren hagu ne shine sai ce wa ilayha al-isharatu bi qawlihi wa an shama'ili ce to shine Allah yake nuni da yace ta bangaren hagun su to amma irin wannan malamai ba ta kiran shi tafsiri sai dai su ce masa ishara ka gano wata fahimta a cikin ayar Allah amma ba ka da tabbas da za ka ce haka Allah yake nufi ɗari bisa ɗaya to shi ne irin wannan akan gano irin wannan ishara ce ta alƙur'ani Allah yakan ba wasu su zama sun fahimci irin wannan misalinsa Allah ta'ala ya faɗi masallatai guda biyu a cikin alƙur'ani masu alfarma masallacin farko masallacin ka'aba masallaci na biyu shi kuma shine masallacin baitul maqdis a ina Allah ya faɗe su ya faɗe su a farkon Isra'i ko subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ka Ka'aba ila al-masjid al-aqsa kaga masallacin Baitul Maqdis to wasu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce ai masallacin Annabi ma an faɗe shi a wajen akwai masallacin Annabi a wajen to a ina aka faɗe shi ka ji shi kai Allah dai ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir aka ce wa ataina Musa al-kitaba waj'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila aka ci gaba da zuriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan shakura wa qadayna ila bani isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn ko har aka gama a surar ba inda aka faɗi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina amma sai wasu malaman tafsiri suka ce a wannan ayar ta farko to akwai masallacin manzo Allah sama a ciki amma bil ishara suka ce ta yaya an ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi isra'i tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma sai aka ce ilal masjidil aqsa zuwa masallacin nesa zuwa masallacin nesa to sai suka ce almasjidul haram almasjidul adna kenan masallacin kusa tunda daga nan aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi kuma masallacin baitul maqdis sai Allah ya ce masa al-aqsa to a ka'idar larabci in ka samu al'adina ka samu al'aqsa to sai ka samu al'ausa al'adina na kusa al'aqsa na nesa to akwai kuma na ina na tsakiya to wanne ne na tsakiya masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bil ishara amma aka ce ka rantse tsakaninka da Allah Allah ya faɗa za ka rantse to wannan shine ake ce masa at-tafsiru bil ishara eh ishara ce amma kai tsaye ba za ka ce masa tafsiri to shine su ma waɗannan masu hikimar suka ce sun gano gabaki ɗaya Allah ta'ala yana bayani ne iblis ya ce zai zo ma ɗan adam ta ƙwaƙwalwarsa zai zo masa ta ɓangaren ƙwaƙwalwa ta gaba zai zo masa ta ɓangaren ƙwaƙwalwa ta baya zai zo masa ta hantarsa sannan zai zo masa ta ɓangaren kuma zuciyarsa suka ce gaba kwakwalwa ta gaba baya kwakwalwa ta baya dama hantas abin da ya shafi sha'awa saban Allah da ake ta sha'awa duk sannan kuma ta zuciya mutum ya bishi mutum ya ɗau matakin da bai kamata ya ɗauka ba mutum ya zama bayi da tausayi bayi da rahama to duk ta zuciyarsa shaidan ya zo masa to amma dai wannan ishara ce ba tafsiri mu'akkad bane ba tafsirin da za a karfafe shi bane a ce dole haka ake yi amma fassarorin da magabatan mu suka yi to su ne fassarorin da suka fi wanda su ibn abbas da irin su qatada da irin su al-imam ibn jarir da tabari suka yi Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimta a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya tsare mu ya tsare zuriyar mu ya tsare iyalan mu ya sitirta matan mu ya shiryar da matasan mu ya gafarta ma mamatanmu waɗanda ba su da lafiya a cikinmu Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu ga baki ɗaya wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh